ya kawo mana ranar da laraba sha biyu ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kalandar nasarar kuma kamar talatin da watan tara dubu biyu da ashirin kamar yadda aka saba a wannan ilimin na ranar talata muna karatu wanda littafi ne tukkatul mawdud ya kamil mawdud na babban malami ibn qayyim da jawziya Allah ya ci sarki mashara'a wannan kuma shine darasin mu na ashirin muna cikin babban babi da ke tattauna matsaloli na aƙida sannan za mu tashi a fasali na goma inda yake bayani akan fiki da yanka ita aƙidar akan sadaka da kuɗi ita aƙidar fasali na بحثك فالذين تركوا فالذين تركوا القوة آية بسم الله الرحمن الرحيم الفصل التاسع فالذين تركوا لأن العقيدة أفضل من التصدق لثمنها wanda ya zo daidai da cewa lallai yanka aƙiƙa mutum ya je ciwo dabbar aƙiƙa in an zo wannan rana da zai yanka kamar yadda bayani ya gabata a baya da rana ta bakwai wani na bakwai kamar da aka tantance shi a baya to ya yi janna dabbar ya yanka ya fi falala min tasadduqi bi thamaniha ya fi falala akan yin sadaka da kudin ita dabbar kila misali dabbar ta dubu ashirin ce ko talatin ko arba'in kila ɗari ma to da ya ɗauki wannan dubu talatin ya raba ya sadaka ya raba wa mabukata ya raba wa kokara da mataki to gara ya su dabbar ta wannan kudin ya yanka malam ma yake kai walau gada ko da kudin da zai sadaka da su sun su kudin dabbar a jiga sanin sai ce to wannan dabbar ta zuwa kiran za ta iya jiga ita shi ba ita zai yanka ba wata dubu talatin ce zai raba wa talakawa ita ce da ya siyo dabbar dubu ashirin ya yanka da ya fi zama mai biyayya fiye da sadaka dubu talatin a madadin yanka da farashi ba ko anan ma babin ya tsaya za a yi ya isar da sabon kama ka ka'idoji na addini ka'idoji ne na kawo dalili kun hatu burhanaku in kuntum salihin wani ke kare da kallan alimamu da kallan in masayi da liman ya hamad ibn hanbal yake cewa ko ya kulla baji yake cewa ba hun wani babi babin ya zo ne mai mustahabbun lil aqiqati game da mustahabbancin yin aqiqa wa fasiluha aw fasliha da kuma falalarta ala sadaqati akan ba da sadaqa aka cikin misalin na Ahmad ibn Hanbal aka yi kulla wannan bani shi Abu Bakar ne Khallal Allah mu kin tabbace miki rahma a ƙarƙashin wannan babi don gaggata abin da ya kulla wa babi ita akhbara na Sulaiman ibn al-Ash'ab qal su'ila Abu Abdullah wa ana asma yace Sulaiman ibn al-Ash'ab ya ba mu labari nan ya faɗi sunan yanka a wasu nan bai shahara ba za ga wani mutum ya shahara da na har sunan shi na yanka na so ya bacci wani kuma ya shahara da alkunya har sunan shi ne kana sai bacci yanzu ka sa faɗa maka suna bakar da suke sai gana kawai ya yake ya shahara da wannan nakalin a faɗa maka suna abu huraira sai ga mutum shi man bai sa ba ana rage rage har ma ya zama da an yi safani mai yawa game da mene da sunan shi ko faɗa maka sunan abu darda ko ummu darda wani kuma za ka ya fi shahara da sunan shi na yanka aka ce dai alkunyar shi ko mai lakabi sai ga mutum mara kawai ke wake wanda ke gai lakabi ko a kungiyar muawiya irin abin tafiya ko sai ka karka ne ko ake ce mashi ma to nan shi da ya tashi madadin ya faɗi sunan da ya fi shahara sai ya faɗi sunan yanka ya kauce daga abin nan alkunyar da ya fi shahara da ita wanda yake nufi da Suleiman ibn al-Ashab shi ne Abu Daula kaga da yake kawai akbarani Abu Daula da shi kenan kowa ma zai gano kama dai bai faɗa haka ba to shi a abu dawu yake cewa su ila abu abdullah an tambayi abu abdullah anan kuma wane ne abu abdullah ne ahmad ibn hanbal wannan yana da shi yanzu har ya zama jiki mun ma san waye abu abdullah duk da alimamu shafi'i shi ma alkunyar shi abu abdullah amma kuma karina za ta iya nuna maka wa ake ne na ɗaya dai wannan magana ta zo ne a cikin masailul imamu ahmad ibn hanbal sannan abu dauda ne ya wannan tambayar kila da shi alimamu ahmad ibn hanbal din da yake cewa sa'altu aba abdullah an kai ɗaya kuma za mu ce ya tambaye kan shi ba sai mu ya tambaye malami shi ne alimamu shafi'i da yake cewa an tambayi aliman Muhammad ibn Hanbal wa ana asma ni kuma ina saurari wannan shine tsabar adalci na malaman hadisi kuma na malamai umuman yanzu da yake so ina yana bayanin cewa ba shi ya tambayar ba a tambayar akai a gaban shi da yake wa ana asma nan kuma yana tabbatar mana da cewa yana wurin aka yi tambayar ba labari aka kai mashi ba alimamun nan sa'i in ka karanta sunan shi za ka ga ina ga lambar hadisi na karama ya fara da irin wannan wani abu ya faru ya tafi kasar masar karatu neman ilimi da ya je da cikin bujimin malaman da ya samu a masar akwai wani malami da yake ce mashi alharin ibn biski shahararren malami ne a ce ka shiga birnin masar neman karatu malamin na da rai ba kai a wajen shi ba akwai matsala ka shi kuma malamin sun samu sabani da gwamnati ya yi masa nasiha nasiha da ba ta su wannan kuma an ce sun samu sabani da gwamnati ba kila ba irin sabani ne yanzu kila da cewa da ba ta shiri da gwamnati in ka bincika ce ka ba ta shi yasa ne ba shi ba dan siyasa ba ne a gwamnatin ce aka faɗa mata kada za mu kada rasulu kada sahabatu ta ki saurari shine kuma sai suna mashi bita da kushi sai ya rika ɗaukar mataki wa ku zu hizaraku akwai abin da dole sai kai kakasan sa to sai ya zama da duk ɗalibin da ya zo in bai yarda da shi ba to ba zai kore shi a makarantar saboda yana tsoron kada a turo sss ya zo makarantar ya ɗauki rahoto kuma idan rahoton ya koma ofis ya zai ta kawai yana cikin karatu ko za a fara karatu sai ga alimamun da ta iya shigo ya yi wani ato wanda ba irin da mutanen masar ba sau ta dogon hula ta dogon hannu na riga sai alhalin da wani biskinan ke sha fita ya kausa samun shi magana kuwa ya kore shi rai kara ganin ka a nan makarantar aka ce mai bako ne ke ba ruwana ya yi kuma kusan haɗarin bani na san haɗarin to da kawai ya kore shi ko bai fushi ba ilimi ya zo nema shi ne sai ya koma ta bayan windo da ya takardai malamin na karatu yana ji to duk hadisan da ya waita a wajen idan ya zo kai sai ya faɗa gaskiya sai ce akhbarana al-harith ibn miski qira'atan alayhi wa ana asmu saboda sabar adalci eh al'ada sai wani miskin shi ya karantar da mu wannan a wajen shi da ta hadisin nan amma ana karanta mashi ni kuma ina bayan windo ina shi da hadisin yanzu ya faɗa haka wani lokacin sai an ba'ana wani lokacin ya ce قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع هذا يقول لك تبقى مثلا هذا صابر عادل كينا أما إذا تقول أنا بعد لابار أبوجا كما كوكو لا يقول لك أبوجا amma kai za ka zaci wallahi tallahi da shafi na bisan alila da kai na cewa kaga ai ran nan ko da minista kaza suka gana da shugaban kasa ai da kaza da kaza da kaza suna ta suka tattauna da za ka ce mata Allah ko ne ce billahi da biwa na ɗaya dai kai jin turanci na ɗaya ba ta a wurin da ta wuce fly over ban kuma ya wuce fly over wuce ta kawo ba ya kake da kawo ya kai ya kawo ya dawo gida da kawo shi kiɗan. To kaga da ruwaya wannan mutumin ke yi da ƙaryar tsiya zai tsula. Hada ya kamata da ce wane ne ya faɗa mana. Kaga kai mutane su san inda ka samu labarin. In ba ya sa'a ba ma a ƙarshe ki da sai a ji kafin gida daga cikin sanadanka hatta giza da koki. Sai asalin labarin giza ne ya bayar da shi kuma ya ce matar shi ce ta kai ziyara aiki ba ta shugaban kasa ita ma ta biyu. Kaga zai sinadi ya lalace. gizo ya ruwaito daga koki ko koki ta ruwaito daga gizo to shine yake cewa ana asma an tambayi Ahmad ibn Hanbal ina saurare an al-haqiqa game da haqiqa aka ce mashi al-haqiqatu ahabbu ilayka aw yudfaku samanu hadil masaki yanzu yin haqiqa shi ka fi so ko ko bayar da kuɗinta ga talakawa miskinai abu ko ji muhimmancin ciyar da talaka ji muhimmancin kotar da wani ji muhimmancin ciyarwa me yace kana al-aqiqatu yace ni na fi son a yanka dabbar aqiqatu وقال في رواية وقال يتي في رواية أبي الحارث الرواية أبو الحارث وقد سئل عن العقيدة إن استقرض وأن استقرض na wanda ya sa ce ne takkaraza an tambaye shi game da hakika in mutum ya ciwo bashi ta yi akar makalla idan mutum ya ci bashi ya yanka hakika ta yi to ne ta suke ne wannan tambayar saboda sun kalla bangarori ne guda biyu na ɗaya kalli bangaren hakika muhimmancin ta bai kamata a bata da wuce ba in kuma ka kalla hadarin bashi to an yi ko a ci mashi ya hakika to shine suke tambayar a alin zikiri shine sai ce eh zai iya tuwo bashi in ma ya tuwo bashin ya rajautu an yi khalifan zaku alai muna kauna muna sa rai muna fatar Allah zai mai mashi Allah zai mai mai wannan ka'ida ce ta Allah in dai mutum ya ciyar to Allah madaukakin sarki zai ciyar a kan shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ma hadisi kudusi anfiqum fil alai Allah ce ya dan adam ka cire dukiyarka ka ciyar ni kuma zan ciyar da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullum da safe Allah ne turo mala'iku ɗaya ya ɗaga murya ya ce Allahumma a afi mumsikan khalafa ya Allah duk wanda ya cire dukiyar shi ya ciyar Allah ka mai mashi alƙawari ne Allah yi amsik umsik alai kuma kai ka san in ka ciyar da dubu ɗaya Allah wani zai ciyarwa ya ciyar da dubu ɗaya ba domin akwai bambanci tsakanin alhaliku da almakalu kai ka san da haka to sai na biyun kuma sai ya ce wa a Allahumma an afe mumsikan talafa ya Allah mai rikewa Allah ka dora ne a tara ba ya ki cin bashi ya hakika ba wannan kudin da ya kake su eh wani littafi na bukaha da duga da wani shafi wanda ya ma bi da tafa hausa sai da kewa wanda ke cewa makama makamar da hariri a cikin makamar da akwai wata makama da aka tattauna tsakanin shi mai riwayar da shi kuma kamar ka ce yadda yake a ruwan bagada da zurgin ɗan muhammad da himma da idan shehu can kuma da shi mai makamar da kuma wanda yake riwaya a kare shi da shi alharis kenan da abu zai da da saruki wata na wani abu zai da din ya je samu wata majalisa kamar wani teburin da ya shayi ya susuta su ya yaba musu sannan ya faɗi tsananin musibar da yake ciki ta bakin talauci ya ce ga Allah su taimaka mai sai wani ya daga dinari ya ce ko za ka yaba mana wannan ba ka yi da ya dosa yaban kuɗi kai in ka ji yaban da ya yi ma kuɗi to za ka ce eh lallai kuɗi manya ne da ya gama ya miƙa mai ya juya zai tafi ta almajiri dawo sharaɗin da ya same shi ne in ka yabe shi a waka kuma ya yaban a waka ya ce a yaban ya yi ya miƙa mai sai ya ce ga wani dinarin za ka iya tsine mashi in baka shi ne ya zo ya tura tsine ma kuɗi to mu har tafiya shi ne daga cikin tsine ma kuɗi da yi ya ce ke na amfanin kuɗi ba za ki masa amfani ba sai sai da wadda kai yadda za ka je Lagos ko Abuja ka gama hada-hadan neman kuɗinka ga dubu ɗari a ɗaki ka kirga kuma insha Allah yau za ka dawo yana tabbatar maka ba za ka kwasu dubu dari nan garin ba don dole za ka ci abinci a za ka hau mota a ci zai kai na amfanin kuɗi kuma wannan ragowar ma amfanin da za su yi maka gina zai zala ba da kai da za ka ji kanka na ciwo a kai ka asibiti ka ce kai kar a taɓa maka ko babu to ba za ka rike ba sai Allah wajen kuɗi wanda ba ka da amfani sai sun raba da kai to ga ka nan ma tun da ka san akwai mayewa yanzu ba ko su tsare-tsare da ake zuwa da su ba ka yi rajista dubu daya kulla a baka dubu hudu ko me yasa mutane ke kyarma saboda ribar da ke ciki to nan fa Allah ne ce in ka bayar zai maye maka wanda wancan ba na hakika bane a kaya lati to wannan kuma na hakika ne domin alƙawari ne daga Salim wallahu kuma la yuhliku al-miyad to shi ne yake cewa muna fatar Allah zai mai mai saboda ne ahaya sunnatan ya raya sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar da kuma yake samun ta cikin masail liman ya Ahmad shafi na dari da hamsin da shida sannan mutum ne yake samun ta a cikin al-mughni na ibn Qudama wa kana yace wa kana da usali ibn salih ibn dai shi dan Ahmad ibn Hanbal nan yake ce mai salih ibn Ahmad ibn Hanbal yace ar-rajul yuladu lahu malam mutum ne aka yi masa haihuwa wa laysa indahu ma ya uku bai da dukiyar da zai yanka hakika a habbu ilayka an yastaghfira wa yaqufu wa yaqfa anhu am yu'akhiru za aw yu'akhira zalika hatta yusir shin ka fi son ya ciwo bashi ya yanka hakikar ko ya jinkirta hakikar har sai ya samu wadata malam wane ka fi so ka ne ce a shaddu ma sami ina fil haqiqa mafi tsananin abin da muka ji game da wata ko karfafawar shari'a game da hakika hadithul hasan hadithin al-hasan al-basri an samura an annabi sallallahu alaihi wasallam kullu wuladin rahilatun bi haqiqatihi kowane yaro yana jingina ne da hakikar shi wannan bayanai sun gabata da yawa kenan yaro ba zai amfani uban shi ba yaro ba zai zama mai fa'ida ga al'umma ba yaro ma'aikan shi ba za zama masu godiya ga Allah ba haka ba za a masu ƙari na gari ba bai ta ta'azzara rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi da kadi kamar mutum mutum yawa bawa yawa Allah mutum sarki kai wa in ne la arju idan takaraza mala yake kuma ina fatar in har ya ciwo bashi ayyuhajjil Allah al-qalam Allah ya gaggauta mai mai akasari wannan shi kake sunnar Allah in ka ciyar yau kwanan nan Allah zai mai maka akasari ma akasari ciyarwar da za mu yi to a ranar ma sai Allah ya mai maka wani abu ma kai ba za ka san mai maka ba wani rukun asiri ne mai girman da Allah zai maka sai ba ka sani ba kana nan ka ɗauki naira ashirin ko ɗari ita ka taimaka ma wani kuma ka ciyar da shi don Allah inna ma nuna ya hukum li wani illahi a ofis can kai ma'aikaci wanda kan da kokarin kulla maka shari'a cuta ma kawai sai Allah ɗauke da sirri sakamakon sadaka ta kai kaga wani bai sa wuce bai ce to mun ciyar mu mun ji shiru ina ana baka ciyar mana ka san ka ji shiru kana da wani za a ce to ga su da to cikin sun zo na jirgin ko terminator kana duba sai ga hasana sai da ya faru aka ce to an dai gama aikin gama ya gama to amma sai Allah ya kare ka kuma ma da yawa za ga maiwar cikin abin da kai kuma kake da matukar bukatuwa da ita dukiyar dan ɗaukakin sarki sai ya maye maka to al-imam Ahmad ibn Hanbal wannan yake cewa ka sai bayar an tafi kamar an ce mai to me yasa ka ce Allah zai maye miki ya tabu a hayatun nakan min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya raya wata sunna daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi wata ba ma jaa ali kuma ya bi abin da annabi ya zo da shi ku ka ko da dan ne biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka kashi da yake kaza wa in bi ku ta kai bal yahdar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim kaga da ne biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallam kenan hada ke inda wannan maganar ta kare mutum da ke samun da cikin wajen littafan da bayanin su ya gabata ya ce wahala wannan kenan da annahu sunnatu shi a wahala wannan hakikar da muke magana sunna da annahu sunnatu saboda kasancewar ita hakikar sunna ce ana wancan bayani da aka yi da nuna muhimmancin ta har ma ya halatta har ma an ji ganin ta iya tuwon in kana da wurin da za ka biya da wuri saboda ita hakikar sunna ce wa nafikatun mashru'a yanka ne na shari'a bi sababi tajaddudi ni'matin lahi ala alwalidain saboda sabunta ni'imar Allah ga iyaye duk lokacin da aka yi mutum haihuwa sake sabunta masa ni'ima lillahi mulku samawati wal ardh يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هذا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وكنا بس ما يا ما تزلى wasu ya ba su maza talla wasu ya haɗa musu maza da mata wai da alu mai ya shawa a kima ya bar wani kuma bai haihuwa kuma in duk duniya ta taru ba za a ba shi haihuwar ba haka ke shi wanda aka ba ta baiwa ce zaɓi ne na Allah sai mutum ya yi godiya ya fi duk wata kyauta da za ka yi tunanin za ya maka a nan duniya idan za ka ce gwamnatin tarayya ta baka OFR ta baka GDPFR ta ba duk da kawai mutum ne kai da aka baka ba to da yanzu mutum na rasuwa waɗannan takardun nashi ba wanda zai maka yin sigifati har wanda mutum ya tafi can turai yawo karatu kaga ya ce da ya je wajen mata abu ba za a zuwa ce wani ya mutu kan abin da ya burge ni wallahi har ta tafi ta shi na islamiyya ma yana rika Allahumma gafir warhamu ina ba ruwan sa ta fikir kwali ne rubutu ne amma ɗafa shi ne zai yi ibada mutum na sabari wani zai yi kiran lafiya Allah ce wani duk kiran lafiya nan naka ne Allah dai nuna man nawa yana da kama ana mai iskiki ne Allah dai nuna man nawa ne ne na samu wannan a ce ya'yanka da kabaru suka yi ta bautar Allah ka rika tsara maka gashi nan ba ba ba wani ta kyauta ko da zai maka da za ka samar maka da irin wannan to ba da kuma yin ma ƴaƴan tarbiyya a tashi alqurani zafin alkiyaman nan kawai sai ga mutum a high table shi bai haddace ba amma kuma to ai na shi sun haddace ɗaɗin kenan Allah madaukin sarki sai ya daga darajar su sakamakon wayannan ƴaƴa na yi ko shi kila bai cancanci ya samu shiga wata babbar aljanna ba kama ƴaƴan shi kuma sun cancanci su shiga can sai a ɗauke sai a kai shi wancan babbar aljanna saboda ƴaƴan shi to ga ko sauran ababe za ka ce na garaja ne na wani mukami ne ba za su mutum irin wannan gatan ba a farfajiyar kiyama to wannan hakika ibada ce saboda sabunta ni'imar Allah ga iyaye wa fiha sirrun badi'un mawruthun an bidai Isma'il bil kamshi alladhi yuliha anhu wa bidai lahiri sannan a cikin yanka hakika akwai wani sirri ne ban sha'awa mawruth mawruthin ko mawruthun wanda aka gado an bidai Isma'il bil kamshi game da fansar da mahaifin Ismail ya yi da gare shi da ragu shi ne fansar da annabi Ibrahim ya yi ga ɗan shi da ragu an ce ya yanka ɗan daga baya kuma aka ce ya fasa yanka ɗan ya fanshe shi da ragu yanzu ragu ya zama shi ne fansa kaga akwai sirri kenan yanzu da Allah ya ga dama sai ba ma kan wancan sunna sai duk wanda aka yi ma haihuwa in ya da yake shekara bakwai yanka shi da gayya ba ya suka iya kuma dole a yanka mutum ya ki yankawa shi kuma yankan shi na zuwa mala'ikan mutuwa zai zo a tattara mutu a idan na mari kama ta ta ce rago allazi zuri a hannu ragon da aka yanka a madadin annabi isma'il wa fida illahi da kuma yanka fansar da aka yi mai mana an fanci annabi isma'il da rago fasara sunnatan bi auladihi ba'dahu sai yanka rago ko yanka dabba ga ƴaƴan da aka haifa ma annabi Ibrahim ta zama sunna cikin su waɗannan ƴaƴa bayan abin da ya faru a kan ɗan annabi Ismail wa ayyubda ahaduhum inda wiladatihi bi fitin yuzbahu an akwai wanda ba nasu a wannan ko akwai wanda babu nasu a musamman da yake an yubda ahadun mai inda wiladati wasu anan aka tsaya yuzini in yuzbafu an akwai bugun da babu wannan yake cewa an yubda ahadu a fanci ɗayansu inda wiladati lokacin da aka haife yuzini in yuzbafu an da wani abin yanka da za a yanka mai wannan ba karamin ni'ima ba ce kaga ba za ka kwatanta darajar shi mutumin da ragon ba amma kuma a haka aka ce eh a ɗauko ragon da bai kai shi ba a kai shi rayuwar kuma a ciki kaga akwai ciyarwa a ciki kuma shi bawa shi wanda ya ibadar akwai kusantar da shi zuwa ga Allah kullum zai ci cewa shi bawa ne mana ce wala yastankaru an yakuna hadha hirzan lahu min ash-shaytani ba'da wiladati ba na jin akwai wanda zai musa wannan yanka hakikar ya zama kariya ce ga shi dingirin daga shekan ba'da wiladati bayan an haife shi كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم ترزا له من ضرر الشيطان كما يند أنبتا ألا لوكة سكيالا أما حيفا كارياتي أغريك لكسوتر والشيطان na ya ɗauko wani misali ne lokacin da ta zai shiga ciki a matsayin dugon mani lokacin saduwar miji da mata kenan kaga akai addu'a wannan addu'ar garkuwa ce ga yaron a ranar farko da zai shiga mahaifa to sai kuma a sake bashi wata garkuwa shine ta hanyar yanka dabbar aƙiƙa wace ita ma ba ta da bambanci da waccan da aka yi maki ranar shiga mahaifa kaga an ba shi kariya ranar shiga mahaifa aka sake ba shi kariya ranar fita mahaifa idan sai ya to ai ba ranar da aka yi kai ake yanka ba ta ce to ai daga haihuwar shi yana bukatar addu'o'i mun fito a baya addu'o'i da na'i mishi shi da maganganu da aka yi ta tabbata ana yi ta yi mashi addu'o'i in sai so a sa mashi suna a yi mashi ta'aniki duka wannan wata kariyar sai aka sake ba shi ranar bakwai sai a sake baki babbar kariya kuma sai a yi wancan yanka har kila wancan za ka ce kariyar da aka baki kariya ce wacce take ba ta da alaka da ciyar da bayan Allah yanzu amma an zo wannan kariyar da za a baki har da wani abu na sadaka da kuma amfanuwar al'umma kaga ta ƙara girma kenan shine yake cewa wale hada kad ina ga haka aka sa da yawa daga ciki ko amma kuma kamar da yi ba yadda ya ce shi ne wadda hada kalla shi ya fi cikin kyau da tsiya shi ya fi kyau haka usman juma'a domaira ko domairiya ya rubuta musamman da ya jayi ta hakikin littafin keke da keke wadda hada kalla bayyatu ruku أبواب العقيدة عنه إلا وهو في تخليط من الشيطان saboda haka ne ɗan kaɗan ne daga cikin mutane iyayensu za su fasu za su bar yanka masa hakika fati sai ka kai wannan yaron in ya girma ya ƙare a rudu na shaidan a rikitarwa da dumautarwar shaidan saka za ga ba hankali sosai nan sai hankali ba fitara mai kyau ba ɗabi'u masu kyau ba ladabi ba iya magana sai kane-kane ba ma ibada inda na koma baya ka gano sai ga hakika ce ba yi ba kaga wannan ke nan yadda kuma yin tsinyin ma yaro hakika kana duki ko dai a yankawa ba sata ko kuma a yanka wanda shari'a ba ta yadda ba ko ya yanka yana kushi ne kawai ga matsa mutane ya ido ku da na zauna ni ba suna yankawa ba su kai ku koma ta domin sun sani shiga wanda waya duk ba a yankawa kawai nan mai zumbin mutum na ɗan yankawa sai ka duk ana kai mutane wani haka haka ba sai mutum ya yanka ko dan kada gage shi ka gwan lalin lahi kenan yana haka zai taso ma da gashi nan ne a gashe ba mai a gashe ba ruwa bai amfani kan shi bai amfani wasu ba ya cutar da kan shi ya cutar da wasu wa ya fara cutar shi baban bai yanka mata hakika ba wacce ba ta fi karfin shi ba ne yake cewa sun saboda haka dai dan ɗan kaɗan ne mahaifansu za su yanka masa hakika ba sai sai kallonsa a ruhu da da ke dan ya ce wa asraru shari'a a abamu min hada kai sirrori ko fa'idoji na shari'a game da yankan hakika sun mafi wannan sun wuce wai a cewa yaron da bai mashi ba a yana ga zai iya wucewa yaron da bai mashi ba zai taso bai da garkuwa bai da kariya bai da immunity yace abin ya wuce nan kanan ta nan shari'a ce abin ya wuce nan yace wala hada kana sawabu saboda haka ne abinda ya fi dacewa annan zakar wal unsa ya tarika da fi masruhiyyatil aqida lallai namiji da mace ana so su yi tarayya sun yi suna tarayya cikin shar'antuwar yanka masa aqida wa in ta fata na fi kadariha duk da suna da fifiko wajen gwargwadonta dan kaga yana kokari ya tabbatar da cewa da mace da namiji duka akwai wannan fadala da mace da namiji an fito a yanka masa hakika fiye da ayi sadaka yace wa ma ahlul kitabi amma su ahlul kitabi falaysa falaysa al haqiqatu indahum bil unsa su ba sa yanka wa mace hakika wa inna ma hiya lil zakari khassa yahudawa ko ahadul kitabi suna yanka wa namiji ne kawai a wannan mace mace kuma ahadul kitabin da a ne yanzu ahadul kusayyirin ne yayi eh ma ku shan da tsari wani boto kwabi ko wani pamphlet ko wani kundi amma ba da tsarin Allah ba kaga ya kamata a ce su ma suna yankawa ba kada da haba ila zalika ba su tsara amma kuma wannan maganar wannan matsayar da ahabar kitabi da akai akwai wasu salaf da suke kanta amma ba sun dogara ba ne da hujjojin ahabar kitabi ba ruwan su da su ai ba ka hujja da su a da sunna ne na gari hujjar da suka dogara kai hujjoji ne na musulunci sai suka ce ita mace ba a mata hakika in mace ce karka yanka mata komai malaki amma ko wannan magana mai rauni ce kuma za ku zo ma za a tattauna ta قال هو أبو بكر بن المنذر أبو بكر بن المنذر يفتيتا وفيها وفي هذا الباب قول ثالث أقوم الشكر وإنم مغنغنو أتكم ونم أقوم مغنغنو نقول شي شي wannan ne ya faɗi Abu Bakar ibn al-Mundir shi ne ya faɗi wannan maganar za ka samu wannan maganar lillahi killa a cikin wani littafi al-Ikramu ala fadail ulama wannan littafi ne da ya tattauna matsaya da hukunce-hukunce da matsayar malamai karkashin kowace matsala za ka samu wannan bayani a juzi'i na uku ina ga littafi yana kamar juzi'i shida ko bakwai haka to a juzi'i na uku shafi da hudu da goma sha biyar za ka samu wannan magana ya kawo dukkan matsayar matsayar farko matsayar malamai na farko game da hakika matsaya ta biyu game da hakika matsaya ta hudu to shi ne yake wa fi hada da bada kaunin tsani game da hakikan nan akwai matsaya ta ta uku kala kul hasan wa qatada al hasan al basri da qatada su suka fade ta menene me take matsayar kana la yarayani an jariyati aqiqa su suna gaba wa aqiqa ma ba da mace wa hada qawlun da'if la yultafatu ilayhi wannan magana ce ne rauni kwata-kwata ba a waiwayenta والسنة تخالفه من وجوده سنة تابع وأن تفسكون إلى داما كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا كما رأيت بياني فيه bayan wannan fasalin malamai suna da mazhaboci uku game da hakika kamar yadda mai wancan littafi na al-ikrafu ala fadail da ulama mujalladi na hudu mujalladi na uku shafi da dubu sha biyar ya fada matsayar farko shine ita hakika ana wa namiji ana wa mace nan yana magana wa ake mawa ne yake yi magana ana wa namiji ana wa mace ita ce matsaya ta farko kuma ita ce matsayar mafi yawan malaman duniya ibn abbas aisha da imam shafi da imam ahmad ibn hanbal isa ibn rawiya saur da sauran malamai da dama akan wannan suke sai matsaya ta biyu wacce matsayar suna cewa za a yi wa namiji rago biyu za a yi wa mace rago ɗaya ko mace namiji dabba biyu mace dabba ɗaya shi ne majiyun malaman suke a kai matsaya ta biyu ita ce mace da ke cewa da mace a da namiji da mace ɗaya za a yanka ma kowa ya ka yanka maka namiji ɗaya kawai za ka yanka in ma mace ce ɗaya za ka yanka wannan ita ce matsayar ibnu umar ita ce matsayar abu jafar ita ce mashi muhammadu ne da bakir muhammadu ne da bakir ahalul baiti ne ɗaya da cikin jikoki na aliyu na abi talib ko jikoki na lufai to shi ma yana da wannan matsayi sai kuma alimam malik ibn anas mai mazhaba mazhabar malikiya kuma wannan fahimtar suke cewa na maka aihuwa namiji dabba ɗaya mace dabba ɗaya ita ce mai dan dama dama ita ce amma ba ta ke karfin wancan ba wancan ta fi karfin dalilai ta fi karfin magoya baya da kuma hujjojinsu ba yawan su yasa magana sai karfi ba a karfin hujjarsu to sai ma da yake da yake anan wa fi hada da ba da kaulun sadis shine mazhaba ta uku game da hakika su ne wanda suka ce namiji kawai ake mawa mata ba a mata wannan shine aka ce magana ce ta shi gata da da alhassan al-basri sai alhassan al-basri yana zaka in zo ba da gaba zai kai tattauna ta daidai gurgudu fa kana zabu fi mawdihi afdal min as-sadaqati bi thamaniha sai da mana yanka dabbar hakika a wurin yanka shine mafifici nan yana cikin bakanar sabu sai da mana shi yanka yanka na shari'a kenan fi mawdi'i a duk wurin da aka ce ayyanka afdalu min as-sadaqati bi thamani ya fi fadala akan ba da sadakar kudin kaga in ka ana yin na hakika ko ana yin da suna ana yin da hadaya ana yin da fidiya da makamantan to duk inda aka ce ga wani yanka ka siyo dabbar ka yanka ya fi kai sadaka da kudin sai ta ni gaskiya ba zan yayi zayya ba kawai zan yi sadaka da kudin ne ka sanna ana cikin wani yanayi mutane na bukatuwar kudin Allah ya ji ka sanna ana cikin wani yanayi zaka ita din da ai yace walau da min nan hadaya wal adab wal aban ko da kudin da zai sadakar sun fi kudin da zai sai dabbar kamar na hadaya ko layya fa inna nafsaz zabi domin lallai shi karan kan yankan wa iraqatar dani da zubar da jinin maqsudun shi ake ne shari'a so take ka yanka jinin ya gudana fa innahu ibadatun maqrulatun bis salah ai domin shi yankan akwai wuraren da aka gwama shi da sallah kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka wanhar wanhar sannan ka soke dabbarka kaga da sadaka da kudin ya fi su da fiye bayanin ana kuma kenan ya nuna yadda sallah take da zaman kanta a nan ba za ka iya musanya ta da kuɗi mutunci gaskiya ba zan yi azumur ba da ba kusa dubu ashirin Allah madadin azumur na yi sadaka da dubu ashirin a yi bar rekodin kaga wanda zai iya faɗar haka nake duk kuɗin kai ta giyar waki to haka nan din ma yankan ya ba za ka iya musanya shi ba da shi ya buwa masu kowane zo da shi a wuri wa kana a wani ruku mai ke cewa inna salati lallai sallata wa nusuki da ibada ta ta yanka wa ma'ayaya da rayuwa ta wa mamaci da mutuwa ta lillahi rabbil alamin duka suna hannun Allah wa ubangijin halitta la sharika la bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin aya ce da cikin sura ana fa fi kulli millatin salatun wa nasika a duk wani addini ko duk wasu al'ummomi masu addini da aka wu a baya za ka samu suna da sallah kuma suna da ibadar yanka yankan shi ake so kamar yadda sallar ita ake so la ya kuma gairu kuma makama kuma waninsu ba zai iya tsayawa a madadinsu ba wani hada saboda haka ne lauta sadaka an tare da mutu'addi da mutum zai sadaka a madadin dabbar da ake bukatar ya yanka saboda ya yi haddin tamattu'i haddin tamattu'i shi ne mutum ya shiga garin makka ko ya shiga harami na makka a watannin aikin hajji alhaji al'uru ma'alumat a mufara da fiye da alhaji fala rafasa wala suka wala gidala fil hajji shi ne daga ɗaya ga shawwal mutum ya shiga makka ya yi umara ya tsarkare ya yi tahattuli ya cire kaya ya sa kayan gida sannan ya zauna a garin har lokacin aikin hajji ya zo sannan kuma sai ya harama da aikin hajji kuma a yi aikin hajji tare da shi da ƙarya da ya kira ku sai ya yanka rawu wannan rabon da ne saboda ya ji daɗi ai ba ƙaramin gangata ba ne kawai kwana ɗaya ka gama a umarar ka kawai ka cire ka sa kayan gida sai ka sa jallajiyar ka sa makawuyanka da ke da laraba ba hukunci sai launin fata in kuka haɗe zai ake wata na amurka ba amma dai kai ma ka shaje lafiyar ka ka samu kawuyanka ka take ka samu to ka ga wannan jin daɗi sai to sai mutum ya ce shi gaskiya da sadaka da tamattu nan bare sai qur'ani ya kai harayi ke wallahi bai yi ba dole dole dabbar ake su dole ita ake su to shine yake ba ba ta misali yana yace wala qiran da kuma wanda ya haje qirani shine da yake sai niyyar aikin haji da umra a haɗi ya gama umra ba da ma ya cire ihrami aka yi launa cikin tufafin shi na ihrami har yau mutu tarwiya ta fasa watan zulhijja kenan sannan ya je ya aikin haji to shi ma ana buƙatar ya yanka ya ce ya aza'atul fima ya ce wa da hada lau da sadaka an tabin tamattuni wa da kairani da aza'atul fima da zai da zai sadaka a madadin dabbar da zai yanka ta kamar fi'i da firani da ninkin ba ninkin na kimar kudin dabbar lam ya kun makamahu kudin nan da ya sadaka da su duk da sun ninninka ba zai tsaya a matsayin yanka dabbar ba wa kazalika al-ruhiyya haka ma dai ya kai da zai zo ya ce ragon dubu talatin zai ci kama bari ya sadaka da dubu hamsin wannan dubu hamsin ba ta kai ladar wanda ya yi layya da rago dubu goma ya akwai malaka wanda ku alam Allah su bikin sarki shine mallani to kaga nan dai karatun da malaka so muke ta zuwa gare shi shine lallai ya zamana yankan shi zani sai zamana mun bi ka'idojin addini yadda ya kamata to sai yake alfasul akir fasali na goma fi tafadu lil zakari wal unsa fiha game da fifikon namiji da mace a cikin hakika wa khilafun nasi fi zalik da kuma safanin da malamai suka yi ko safanin da mutane suka yi game da haka namiji yana da fifiko game da mace kuma wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki cewa wani abu na fin wani abu daraja da fifiko za ka ga a harsuna larabci ya fi kowane domin da akwai harshen da ya fi larabci da da shi za a saukar da alkurani na zalabi na zalabi ya kuku na amin ala kalbi kalittakun ne da munzalin da lisan na arabi muri Allah ta rubuta su da suke tawarau da annahu qur'anan a ajaliya na qalu laula fussilat ayat ajami wa arabi da an saukar da Qur'anin da gwaranci dai gwaranci shi da da ba larabci ba da ka ji mutum da laraba da ta bokawa musulmi da ta bokawa da wata kusa da ayati ina ma an saukar da Qur'anin nan da yaran da yake fassara kanshi da kai yare killa billa to da ka saukar da shi da larabci an buɗe bakin sanya kenan wannan surutun kuma babu shi to haka tsakanin mamanzanni za ka ga akwai fifiko wanda kada fassarna ba da nabiyyi na ala ba za ga wani manzan ya fi wani manzan wani manzan ya fi wani manzan kai hatta a dangin abinci wani ya fi wani وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الأخرى da da ruwa ɗaya zai tare da duka amma sai ga wata tsanan da bambanci yadda za ka zo a gonarka ka sanya barkono ka sanya gauta ka sanya dankali ka sanya wake duka kudin nan da bambanci wancan yankan sai dai ka tafi digaran da ka ci barkono ruwa za ka yi tasha kuma shan ruwa ba na lafiya ba shi kuma abin nan dankali bai zai da wancan yajin kuma ga shi ne ga tushen wannan ga tushen wannan tashin da aka sa shi wannan ya shi wannan ya kasar ita ce ruwan shi ne to ga wannan fifiko ba zai to haka fifiko a mutane ba a riga da kawamuna a halin nisa maza su ce sama da mata amma sai aka faɗa da ni da aka yi da wani lokaci da ga wasu mata kuma sai su tara wasu mata wannan ana maganin a kudin goro to maza sun fi mata amma aka fara illa lillah da akwai matan da suke remo wasu maza ya ta a nan da ya faɗi me yasa maza suka fi mata amma faddara sawo ba a ban ma'ada ba saboda abin da Allah ya ga dama ya fi da maza akan mata wannan kafin kenan ikon Allah ya fi da maza akan mata sannan gabe ma an fa komin amwali in an zo aure in an yi aure kudin ɗawainiyar gida da ciyarwa duka ne ke bayarwa to kaga ba zai zama gamari da aka kaje ka ba shi ce ciyarwa kuma a ce shi ne a baya a dole shi ne ba da doka ko don kuɗi yanzu ya cire kuɗi an biyu ko ko to kuma ta yi a kai musu ruwan wanka alkharafi bin da mani da ka fi ta maza a kanan wurin to a hakika ma ya ka fi ta maza akan mata to shi ne zai tattauna mana wasu suna ga akwai fifiko wasu suna ga babu fifiko kamar yadda bayani ya fara gabata mana kyau fi da matsalata ne a cikin wannan babi ko fasali na ashirin akwai matsaloli guda biyu al'ula al-mas'alatu al-ula mas'ala ta farko al-aqiqatu sunnatun al-jariya ita aqiqa sunna ce ga mace kamar yadda sunnatun al-ula kamar take sunna ce ga ɗanani hada qawlu jumhur ahli al-ilm min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum wannan ita ce maganar mafi yawan malamai ma'abuta ilimi kama daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ai da sauran dole suka zo a bayan wakar ta kaddama ma haka gudun mundir kuma abin da gudun mundir ya haka yi mana ya gabata an hasan wa katada daga hasan da katada shine bakar da muke isharar cewa za ta yi samun tarkin alai sharaf ala madani da ulama yuki na uku shafi na dari hudu goma sha biyar shi ne wani suka ce annabu man kana la yaraya na aljari yake aqiqa su ba ta ganin shar'antuwar ma yin aqiqa ga mace wala allahuma malaki ne yuwa su tabassaka li qawlihi so rike maganar annabi ne ne yake ma'al kula da aqiqa yaro za a yi maki aqiqa yi da al-kula ne amma mace ba kula ba amma kuma zai haɗa hankan hadisan gaba ɗaya ba ai sashin hadisai ke fassara sashi mana ce wa hadal hadisi shi wannan hadisi rawabul hasan wa qatada min hadisi samura al hasan da qatada din duka ruwaito shi daga hadisin samura bayani akan shi ya riga ya ya gabata cewa hadisi ne kuma ingantacce wal gulamu ma da yake shi yaro ismu zakari dunal unsa suna ne da ake dora shi ko ake kiran namiji da shi ban da mace. Da ke to kaga tun da gulam namiji ake kira ba a kiran mace gulam. To ma'al gulam ne a kai ka tuhu to gaskiya zama namiji kawai da ya baki ka. Wannan ne rauni ne kwarai ba ta taɓa sauran hadisan mana. Bal malaman duba kuma suna cewa in kace al-gulam shine as-sabiyu shine yuda. To shine sabi shine gulam. don ka ce asabiyu to namiji ne ko mace ta ce duka ne a tutun da kuwa fassarar gulam sabi ne kuma sabi ya haɗa namiji da mace to in aka faɗi gulam aka yi shiru to mata mata shiru in kuma an ga dama aka bambance aka faɗi gulam aka faɗi jariya an faɗi wannan faɗi wannan babu dai a larabci muna da irin wa'annan kalmomin in aka faɗi kwaya ɗaya aka yi shiru ɗayar za ta zo ta shiga amma in ka faɗi duka biyu kowace daban-daban yanzu misali al-islam da al-iman ya ka faɗi musulunci aka yi shiru to imani ma ya shiga inda dina yadda lafi islam ai inda dina yadda lafi iman fala ta mutum na illa wa antum muslimun wa fala ta mutum na illa wa antum mu'minun ya ka faɗi imani aka yi shiru musulunci ya shigo wa man yakfur bil imani faqad hadita amalu wa man yakfur bil islami shi ma ya zo ya shiga amma aka haɗa duka biyu to kowane daban-daban sai zama musulunci sallamawa ta fatar baki imani sallamawa ta zuci قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا to kaga nan ka hada kamar zuhudu da warau in ka fata zuhudu kai yi warau ta shigo in ka fata warau kai yi zuhudu ta shigo amma ka hada biyu kowane daban-daban in ka ce zuhudu kuma ka ce warau wannan ya kamata ka rika zuhudu kuma a yi kokarin kamanta warau to zuhudu da ba ibnu taymiya kamar yadda al-imam ibnu taymiya yake tabbar tabbacin mutumin da ya bambanta tsakanin zuhudu da warau da irin ibnu taymiya ya faɗi wannan magana a cikin madarij saliki bai da manazil iya kana abu da iya kana sai ibnu taymiya yake cewa zuhudu shine kabar duk abin da bai amfani gaba a duniya shine zuhudu ko abinci ne ko riga ce ko kallon wani abu ne ko son wani abu wannan dai ba zai maka amfani ba a duniya ka kasane kar ka yi to me amfani a duniya amfani a duniya abu biyu ne ya zama da za a rubuta maka lada bisa abin da ya tabbata a dokokin shari'a na biyu ya zama da za ka samu kwandala ta halal duk inda kan kanka kai to wai ni a nan wurin lada nawa ya ba ko ba ba nake kira lada ina san ba zai ban ba to nawa zan samu na kudin halal kwandala ta halal kace ba ko titi to ka tashi ka bar wurin in ba haka ba ka mutu ka mutu ba ka da zuwa to ne waraku waraku kuma shi ne ka kaurace wa duk abin da ne ya zama ka matsala a lahira duk abin da aka ce zai sa a sha wuya a lahira karfe duk abin da aka ce zai kai mutum wuta karfe duk abin da aka ce zai rage lada karfe to ka ga ibnu tayyiya ya gama tantance matsalar in aka ce su ba ka waraku ba duka ne su yi to kenan zai zama in aka ce guda aka yi shiru namiji da mace sun shiga amma aka ce gulam wa jariya gulam namiji jariya mace malike wa yaruddu hada al-qawla hadithu ummu kurbi hadithun ummu kurbi wanda shi ma bayani akan shi ya gabata ya riga ma ya ya rusa wannan matsaya ta suka tada annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-aqiqa ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi game da aqiqa fa qala bi ta'ala da gulani ta tani yaro na da dabbobi guda biyu awaki wa hadin jariyar ta tun mace kuma tana da dabba guda ɗaya wannan ya rusa wata magana ta kasa da al'asar la ya turruku a dukuranan kunna amfinata ba zai cutar da ku ba dabbobin da kuka yanka din maza ne ko mata da namiji ko mace ka zo za ka yin an haifan maka da ni za ka yanka dabbobi guda biyu shi kenan sai ka yanka duka tamani ko ɗaya akuya ɗaya dukiya sai ka yaki ko ɗaya tunkiya ɗaya rago ko ɗaya akuya ɗaya bursuru ko kai combination ɗaya namiji da mace ko kuma ka haifan maka mace sai ka nemo ƙaton rago sai ka yanka ba an haifi mace ka yanka rago kamar ba correlation kenan ko ba daidai su suka ce shi yayi annabi ce ba komai su ce yayi wa huwa hadithun sahihun sahu tirmidhi wa ghayru wannan hadisi ne da tafsir al-imam tirmidhi da wani sun inganta shi wa hadithu aisha da kuma hadisin aisha da take amara na alaihi salatu wassalam sannan Allah ta zala cikin Allah tabbata a gare shi ya umarce mu an nafukka ala gudani bitakai mu yanka wa yaro dabbobi guda biyu awaki biyu wa ala jariyati shati mace kuma mu yanka mata akuya ko shatan ko shati an wa wa an an nafukka ala jariyati shatan ko kuma an nafukka ala jariyati shatin amma an tura ba wannan sai mu karanta shi da shaɗa. Mace kuma mu yanka mata dabba guda ɗaya, wannan hadisi ruwa hudu na abi sai ba bakar ta kaddaba isnadu. Na shi kuma da bayani jinda jinda ya riga ya gabata. Shirin Muhammad ibn Hanbal ya fitar da shi, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, haka Imam An-Nasa'i shi ma ya fitar da shi. To da kaga shi ma ba wata sunna ne. وقال أبو عاصم أبو عاصم كتاب حدثنا سالم بن سمين عن الأعرج akwai bugun da aka sa an abihi an al'a'araj wasu kuma ba sa ba sai ce haddana salimu bi tamimin an al'a'araj ma da wanda aka sa an abihi ya ji daga mahaifi daga al'a'araj daga abi hurairah ta Allah shi da shi an annabi sallallahu alaihi wasallam kan inna al-yahuda ta'uqu an al-gulal wa la ta'uqu an al-daniya lalle yahudawa suna yanka wa namiji suna yanka dabbar aqida an haifa musu namiji amma ba sa yanka wa mace وأخو عن الغلام شاتين وعن الغلام وعن الغلام شاتان to ku yanka wani mijin da aka haifa muku dabbobi biyu mace kuma ku yanka mata dabba guda daya rawahu al-bayhaqi min hadha tariq al-imam bayhaqi ya fitar da wannan hadisi ta wancan hanyar yake wa kana malik imam malik ya fada yake cewa yudbahu ala al-gulani shatul wahida ana yanka wa yaro dabba ɗaya wa anil jariyati shatun kuma ana yanka wa mace dabba ɗaya wa zakar wal unsa fi dalika sawa da mace da namiji duk daidai suke cikin haka a wannan magana da muka wuce na suke ne wanda suke mazhaba ne yana ga da namiji da mace da ke yi kuma za ga mabiya ki mutane suka fito kila yana ga ɗan ta al'adai ya ɗan fi sauki daga rabasa da rahusa kana yanka ɗaya ku ya maka yanka guda biyu ba a ce ma duk ku ya ce a ne yanka ɗaya duk ba muna kan akwai kuma ya ce biyu ya kamata a yanka shi kuma ya ce a ne ke ya faɗa ga hadisin aisha ga hadisin mace ce ga wani ya ce wa hujja nan wurin ba a sassa wata yi ba amma dai wata ɗin zai zai dacewa ba a kuma mutum zai iya wahayi mutum zai karanta shi da wa hujja in ka ce wa tajja kana nufin maliku da ya faɗa wancan magana cewa da namiji da mace sai dai ake yankawa sai kuma ya kafa hujja kuma sai kawo mana hadisa abu dauda wanda aka haifa bayan ya rasu jini kaga yanzu ba zai yiwu ba misali wanda an haife shi a a baya baya baya da sunan sardauna sai kuma ka zo ka ce ah ga wani littafi sardauna ya ce ya ji wani abu daga wanda ya mutu a daga wanda ba a haifa ba lokacin yana da rai kaga ce kai akwai wahayi to da ka yadda yake shine wa hujja an kafa hujja dan ba da kariya ga wannan magana ta mali da hada da kauri da wannan magana ta al-Imam Malik da ma rawahu Abu Dawud da ji da Imam Abu Dawud ya karbi sunan yi a sunan din yake haddathana Abu Ma'mar haddathana Abdul Warith haddathana Ayyub an Ikrima an Ibn Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين kafishen kafsha akwai da yasa kafshen guda ɗaya shi ma wahanin wahani kenan kafshen kafshen din wahani ne to kuma sai aka sake rage ɗaya kamar ni ma na hukum haka illa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka wa Hassan da Husaini kabsha rago mafi yawan abin da yake a riwayoyin da suke kuma ba su bane ba hafuzai kabshan kabsha da aka yi ga alhakan bana sai yanka ne rago daya da shekara ta zagayo kuma aka yi ga Husaini sai yanka mashi rago daya wannan hadisi ne da Imam Abu Dawud ya fitar da shi Imam An-Nasa'i ya fitar da shi kamar yadda muke bayani wancan wurin da muka wuce bayani akan wannan hadisin shi ne shi Imam Abu Dawud da ya zo da shi a haka wahali duk wanda suka kawo shi da cewa an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa hakan da wani kamshan kamshan dai dai dai dai wahali ne abin da yake mahfuz shi ne da Imam An-Nasa'i ya tabbatar a cikin littafi a lambar hadisi ta ina kamar dubu da ɗari biyu da wani abu ko da tamanin ne haka ya fitar da hadisin da haka shi cewa yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka wa alhassan da alhussaini kabushai ne kabushai ne shi kenan amma wannan kuma riwayar ta na dan hamba ba za mu iya watsi da ita sauri bisa ɗari ba kun da za ta yi amfani shine yake cewa warawa Ja'far ibn Muhammad Ja'far dan Muhammad ya ruwaito an abihi daga baban shi malam ya rage yace shahara a ruwaya shine an abihi da an dati an ce Ja'far ibn Muhammad shine Ja'far Sadiq ina da ya shahara da haka in kuma ce Abu Ja'far wanda za mu ji shi a gaba Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib shi kuma al-Baqir daga yin shi suna da tsafin imaman su goma sha biyu daga akwai As-Sadiq akwai Al-Baqir Ja'far As-Sadiq da kuma Muhammad ibn Al-Baqir to mafi yawa ya an fi cewa Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi Jafar san Muhammad daga baban shi baban shi Muhammad din shi ne Al-Husayn ibn Ali daga kakan shi kakan shi ne Ali ibn Abi Talib shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake tarawa Jafar ibn Muhammad an Abi anna Fatima tazaba zahab zabahat an Hasan wa Husayn kabshan kabsha lalle Fatima radiyallahu anha ta yanka wa Hasan da Husayn rago daidai rago daidai kaga kuma nan malaka yi cewa naka hada kan matsalolin bayanin ya fito kana nan kamar akwai abin da nauyi yake da shi wanda nauyin ba ko kana ya ce wa kana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance ya kuku anil rijmani wal jawari bi waladihi shatan shata abdullahi ibn umar ya kasance yana yankawa ga yaron shi da aka haifa aka haifa mai yara maza aka yi masa haihuwar ya mace min waladihi daga ƴaƴanki da aka haifa miki a rayuwa shatan shata yana yanka masa akuya daidai akuya daidai wani ne kana Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husayn haka Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husayn ya faɗa shine albakir kenan shi shi shi wannan albakir shine yayan asabi an haife shi a shekara ta hamsin da bakwai shi kuma jafaru sadiq an haife shi kuma a shekara ta tamanin bayan hijira radiyallahu anhu ma da shi Allah shi yarda da su gaba ɗaya ka kauli malikin sawa kamar yadda maganar take a wajen al'imam malik daidai da daidai mutum na son bayani illa kin da ko karin haske na wannan mas'alar za ka iya duba wani littafi mai suna al'ayyadu da wani malami da ke cikin ibnu abi duniya in yanzu da yake dan duniya ko ina wani dan lahira ne ga dai sunan ne kamar na yan duniya amma ce ne abu na wani akira ne sunan littafin kawai al'iyyan za ga muhimmanci da bayanai kwarara game da iyali da yi yana da zamu yi tsanin nan wurin da yake kada abu umar to ya gama matsala ta farko gida wasu nasu an sa ko in ya kamata a nan wurin ya sa mana al-mas'alatu thaniya amma akasari bai sa ba kamar ita ce dan da can ya ce mana fihi mas'alakani muna da matsaloli guda biyu da ya gama da ta farko da ya zo nan da ya kamata sai ce mana al mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu kamar sai dai mana to da ka sai mu tsaya nan sai mu tashi a ita wannan matsala ta biyu abin da yake daidai Allah da yake sarki ya bada lada kuskuren da ke ciki kuma Allah shi ya fi akwai godiya da ban gajiya daga Alhaji Ahmad wanda da lafiya lafiya da shi za a yi karatun na ya kara mutane godiya bisa addu'o'i da ake kuma jiki na sauki sannan ana roƙon a ci gaba da addu'o'i kamar yadda ta tarbiyya ce ta mutu addini Allah mafikin sarki ya ba shi lafiya da duk sauran ma marasa lafiya musulmi wanda kuma ake yawo da cutar to su ma duka da yana ya kawo lafiya da muke da lafiyar Allah mafikin sarki ya amfanar da mu da ita ya kuma sa mu ci gajiyarta waɗanda suka rasu muna fatar Allah mafikin sarki ya masu rahama ya sa da janna ce makomarsu ya kuma sa sun huta. Suyanu Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.